والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لسدودنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وإنس على وجوه أعدائنا اللهم استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله بسم الله رائد شافنا na za mu tashi muna mu shafi na hudu ne wa amma fi'ilu kullu mumkinin amma aikata dukkan wani kasantaccen abu wani abu da yake mumkin kasantacce ko samanne ko fararre aikata shi a wajen Allah autarku ko barinsa cikin babu Allah ya bar shi a babu bai samar da shi ba faja'izun halal ne fi haƙƙihi ta'ala fi haƙƙin Allah ta'ala ba za a ce wajibi ne ba tabbas ne ba za a ce kuma mustahili ne ba zai taɓa yiwuwa ba duk wata halitta da wani abu da kaga Allah ya yi sammai da kalsai da mutum da aljan tunda kafin Allah ya halicci komai shi kadai ne a zatinsa ba kowa ba komai daga baya Allah ya samar da halittu, to wannan halitta da Allah ya yi aikata su ko samar da su, autarku ko barin su a cikin babu bai samar da su ba wannan faja'izu shi ne ake masa ja'i. Dama abubuwan da suka shafi tauhidi abu guda uku ne, akwai wajibi shi muke bayanin sajiya za mu ci gaba kuma. akwai mustahili abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ga zatin Allah akwai kuma jaɗi wanda shi a babin halal yake in Allah ya so ya Allah ya so ya bari ba za a ce dole ne tabbas sai ya faru ba ba za a ce kuma ba zai taɓa faruwa ba yana babin jaɗi ina fata mun gane wannan shi ne wanda ya shigo mana iya wannan jumlolin su ne suka ɗauki wannan bangare na jaɗi wa amma fi kullu mumkinin amma aikata dukkan kasantacce autar ku ko barinsa ba a samar da shi ba a ja'izun wannan halal ne fi haƙƙihi ta'ala fi haƙƙin Allah ta'ala to wa yadihin nan lawazimu lazimai suna bibiyar wato ma dai lazim abin da yake matabbaci to alhamdulillah sai ne akhbari shafi shafi na goma sha uku ina za mu tashi fasulun rabewa insha Allah fara'idul wudu'i farillan alwala sab'un guda bakwai ne na farko anniyatu kudura niyya wa gasulul wajhi da wanke fuska wa gasulul yadaini da wanke hannaye guda biyu illa lil mirfaqaini zuwa gwiwoyin hannaye guda biyu wa masu ra'asi da shafar kai wa gasulul rijlaini da wanke kafafuwa guda biyu ilal ka'abaini zuwa idan dinan sawu wadarku da cuccuɗawa wal fauru da gaggautawa waɗannan su ne farillan alwala alhamdulillah a shimawi shafi na nawa shafi na ashirin da ina za mu tashi Allahumma ya Ubangiji, inni cewa ni as'aluka ina roƙonka min kulli khairin daga dukkan wani alheri ka alaka minhu muhammadun nabiyuka wa rasuluka muhammadun wanda annabi muhammadun nabiyuka annabinka sallallahu alaihi wa sallama sa'alaka ya roƙe ka minhu daga wannan alheri ina fata an gane muhammadun nabiyuka shine fa'ilin sa'alaka in kace allahumma inni asaluka min kulli khairin فعلك منه محمد نبيك wanda annabi Muhammadu annabinka sallallahu alaihi wasallama fa'alaka minhu ya roke ka daga gare shi wa a'udhu bika ina neman tsari a wajenka min kulli sharri daga dukkan wani sharri ista'azaka minhu Muhammadu nabiyuka wanda Muhammadu annabi Muhammadu da jiyuka annabinka sallallahu alaihi wa sallam ista'azaka ya nemi tsarinka minhu daga wannan sharri Allahumma ya ubangiji igfir lana ka yi gafara gare mu ba qaddamna abin da muka gabatar na zunubi wanda muka yi shi a bayan ya wuce wa ma akharna da abin da muka jinkirta sai nan gaba za mu yi wa ma asrarna da abin da muka asirta wa ma a'lanna da abin da muka bayyana wa ma anta alamu bihi da abin da kai ne masani da shi minna daga gare mu mu ba mu san ma laifi ba ne ba mu san ma mun yi ba amma kai din ka san wannan abin laifi ne kuma ka san mun yi rabbana ya ubangijinmu atina ka ba mu fi duniya a cikin duniya hasanatan kyakkyawa wa fil akhirati hasana a cikin ranar lahira ka ba mu kyakkyawa ita ce aljanna wa qina azaban nar Allah ka tsare mu daga azabar wuta wa a'udhu bika ina neman tsari a wajenka min fitnatil mahaya daga fitinan nan ta rayuwa wal mamati da ta mutuwa wa min fitnatil qabri da fitinan nan ta kabari wa min fitnatil masihid dajjal da fitinan nan ta almasihu dujjal wa min azabin nari da azabar wuta wa su'il masiri da mummunar makoma to in ka zo nan sai ka ce assalamu alaikum tahiyya ta kare duk wannan addu'o'in a tahiyya ake so a yi tun daga inda yake maka wa in sallamta ba'da haza أجزاءك وإن شئت أن كافر قلت وأشهد أن الذي جاء به محمد حق وأنا ذلت حق هزوة ثلاثة إبراهيمية هل أدوى إن ذلك الجوبايا هزوة ومن عذاب النار وسوء المسير ذلك وأن أباب مستهدي كاغاني تهيا da salatin manzo Allah su din sunna ne a cikin sallah to amma waɗannan addu'o'in da suka biyo baya su kuma mustahabbi ne alhamdulillah sai ne izziya shafi shafi 126 fasulun rabewa insha Allah salatu safari sallar tafiya ita ce kasar sunnatu sunna ce sunna ne ga musulmi idan ya cika sharuɗan yin kasaru duk sallah mai raka'a hudu ya yi mata kasaru in ya cika sallah sallah ta inganta amma ya bar sunna ka gane raka'arsa guda biyu da zai a halin tafiya ta fi masa lada akan raka'a hudun nan da yi Allah ne ya masa rangwame a halin tafiya ya langwata masa ya rage masa raka'a biyu ka gane ai idan ya ki to ya ki karɓar rangwamen ubangiji saboda haka ladansa bai kai wanda ya yi ƙasar raka a biyu ba saboda manzo Allah ya ce idza ata rukusahu inna Allah yuhibbu an yuta rukusahu kama yuhibbu an yuta azaimuhu Allah yana so a aikata langwamin da yayi kamar yadda yake so a aikata wajibin da ya wajibta wa bawa yadda yake so ka aikata wajibi to haka yake so in ya langwata maka ka karɓi langwamin ina fata an gane mai shari a sama kan da ya ce maka salatu safari anna sunnatul mu'akkada kaga ya ce maka sunna ce a bar karfafawa yace wa dalilin sunniya dalilin sa na zamantowa sunna qauluhu fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ita kasaru ko raka'o'i biyun nan da Allah ya cire muku a halin tafiya sadaqatu sadaqa ce da sadaqa Allah biha alaikum da Allah ya muku sadaqa da ita ko ku bazu sadaqatu ku karbi sadaqar Allah ko mutum ya baka sadaqa ai kana karba ko bala da mahalicci Allah yace wannan sadaqa ce yau ma ya kamata ka karba karkace baka bukatar sadaqa a wajen Allah to wannan shi yake nuna ƙarfin sunnar sallar ƙasaru da shari'ata in kaulu domin faɗin sa sallallahu alaihi wasallam sadaqatu da yake sadaka ne alhadisi a cikin hadisi yurshiduna yana shiryar da mu wannan kauli ila Allah cewa ita kasaru laysat azima ba wajibi ba ce kaga ne da Allah mazara sadaqati domin masdarin sadaka a cikin shari'a gairu masdaril azima ba masdari ne na wajibi ba iz masdaru sadaqati domin shi masdarin sadaka shine al-ihsanu kyautatawa wal imtinanu da yin baiwa ومصدر العزيمة مصدر واجبي الإلزام لزم تاو باوا دول سي أيكة ونن واجب وإنما تسن كسني على سنة تسلر قسم للبالغ العاقل قبل جيني هنكلي wanda ya zama baligi mukallafi shi ake sunnanta wa sallar ƙasar wala tu sunnu li sabiin ba a sunna ta ta ga yaro karami dama shi sallar ma kwata kwata ai ba san ba kansa to yanda sallar ba wajibi bace yin ƙasar ma ba a sunnanta ta akan yaro karami ba yau in ya cika sallah dama duk ababu ta dauri yake don mun koma can malam yace wala ha sababun ita sallar ƙasar tana da sababi sai dalili shine dalili ba da Hausa dalili ba larabci ne ka sani ad-dalilu larabci ne as-sababu larabci ne to me sunan ka da Hausa eh mafali eh lalle fa a wajen sokoto ko eh mafalin abu kaza eh shine shine dalili wa shara'itu tana da sharadodi sai an cika sharadin sai dalilin ya samu sharaɗi ya samu wa mahallin da kuma mahalli ba ko ina ake yin ta ba ko da a kafu ta tafiyar sai ka je mahallin da ake yin ta sannan ka yi ta tana da wani abubuwa guda uku sababun wa shara'in wa mahallun fa amma sababuwa amma ka ga sababinta fa kullu safarin ɗawilin dukkan wata tafiya mai tsawo wa huwa arba'atu buridin shine baridi hudu tafiyar taka in ta kai nisan baridi hudu to ka samu sababi ko mafalin yin kasar wal baridu abu da ake masa baridi alburus din jam'i ne na albaridi abu da ake masa baridi shi kuma arba'atu farasika farsaki hudu ne wal farsaku shi kuma duk farsaki daya sarafatu amyalin mil uku ne ka gane ai wal nilu shi kuma mil daya da ba bayan ya ce maka kama ka ya ji alfazira'i to ga inda yake nufi wal milu shi duk din mil daya alfazira'in kamu dubu biyu ne fahiya idan ka haɗa wannan lissafin ita ce fitata ashara farsakar farsaki goma sha shida tunda an ce duk baridi ɗaya farsaki hudu ne ko kuma sai an samu farsaki uku to kaga zai zama sittata ashara farsakan farsaki goma sha shida fahiya ita ce samaniyatu wa arba'una milan mil arba'in da takwas tafiyar taka in nisanta garin da za ka je ya kai nisan mil arba'in da takwas to shi kenan ka samu sababi ko mafari abin da zai halatta maka yin ƙasar wa amma shara'izuwa amma sharaɗoɗinta ba arba'atun guda hudu ne sai ka cika sharaɗi hudu ko da tafiyar ta kai mil arba'in da takwas in ka in baka cika sharaɗi ɗaya a cikin hudun nan ba to bai halatta ka yi ƙasar ba al'awwalu sharaɗi na farko an ya kuna safaru tafiyan ya kasance wajahan wahi da fuska ɗaya ne ka gane ai inda za ka je ya kai mil arba'in da takwas zahaban tafiya faƙar kaɗai ta kai wannan adadi fala yusabu ma'a zalika arujuu ba a kirgawa da komowa tare da wannan lissafin mil 48 din bal bari da yu'tabaru rujuu wahdahu ana lura da dawowa shi kadai shi ma sai ya san mil 48 asani sharadi na biyu al'azamu shine yanke niyyar tafiya alaƙalin masafa abu sa yanke wannan fage na mil 48 al-mutaqaddima wanda ta gabata min awwali daga farkon sa ba wai kana tasha kana jiran mota ta tashi sallah ta kama za ka fara yin kasar ba a sai ka yanki wani abu daga cikin mil 48 din ka yi mil uku ko hudu a halin da sai sai sallah ta kama ka tsaya yin sallah din sai kai kasar ka gane ai min gari taraddudin ba tare da taraddadi ba ka gane ba ka kokwanton fara tafiyar ko da ka fita tafiyar kayi mil ɗaya biyu uku kana kayi azama shi ne al'azumi ɗin yanke niyya ba ka kokwanto a kan wannan tafiyar ba ka shawarwari na fasa tafiyar da fatan wahida kawai ka fita babu gingari karagudin ba tare da tare da ba'atan wahida to kula ɗaya kawai niyyar ka ka fita babu kasawa har sai kai wannan tafiya as-salisu sharadi na uku ashru wa haduwa fi cikin tafiya fal hadari kaga mazaunin gari ya kasuru yana yin yana fara kasaru ne idza abdal basati in ya ketare gonaki al-mansubatu abar dangantawa ila tilkal baladi zuwa wannan garin wannan gari garinsu da yake zaune in ya ƙetare dukkan wata gona ta mutanen garin almansuba ta wacce ake danganta ta ila tilkal baldi zuwa ga wannan garin da ya fita almu'amurati a bar rayawa ita garin bi amaratiya da karkararta to in ya ƙetare ya zama a gabansa da dama da hagunsa ba wata gona ta mutanen garin su to in sallah ta kama shi sai ya fara yin kasam shi alhadari mazaunin gari ke wal'amudi amma mutumin ƙauye, wa huwa shi ne sakinul badiya mazaunin badawai, ya kasu yana yin ƙasar ne, za jawo da hillata in ya ƙetare shi dansa, ko danga, ko bukkan da ya kafa. Idan akwai danga in ya fito daga dangar ko a cikin garin ne, in dai da niyyar tafiya ya fito, sallah ta kama shi sai fara yin ƙasar. Shi dama ƙauye ai a cikin jeji ne. Wahi in baka san hillata ba, albuyutun lafiyar sibuwa ɗakuna wanda ya kakkafa ta na bukkoki liya a wuya ilaiha domin ya tare a cikinta daga ya fito daga cikin sallah ta kama shi Allah zai fara yin kasar mazaunin gari ne aka sai sai ya fita bayan gari ya wuce gonakin da ake dangantawa zuwa garin amma mazaunin ƙauye daga ya fito daga bukkarsa ka gane ai ka ga wanda bukkokin kawai ake kakkafa babu danga ko to shine daga ya fito daga albuyutul lati yansibuha ɗakunan da ya kakkafa ta ya wuya ila ya domin ya kare gare ta in kuma akwai danga to sai ya fito daga dangar bayan ya fito daga bukkar sai ya fito daga cikin wannan danga da ya kewaye to a nan in sallah ta kama su in dai ba ko kwantan fasawa daga nan sai ya fara yin tsakon wa sakirun jabal shi kuma mazaunin dutse wanda akan dutse yake shi ba a gari ba ba a ƙauye ba a saman duwatsu suke zaune au ƙaryatan ko mazaunin wata alƙarya la bina afiya da babu gini a cikinta kamar mazauna tsibiri irin na cikin tafkin tajin nan za ka ga yawanci garuruwan nasu tsibiri ne su ba manoma ba ne balasana a ce in su wuce gonakin garu su ba gari ba ne ba ƙauye ba ne balasana a ce in sun tsallake danga ko bukka babu gini kwata-kwata biya a cikinta wala basati na babu gonaki to irin wannan ya kasuru yana yin kasaru ne idan fasala an manzilihi idan ya rarraba daga mazauninsa in ya sauko daga saman dutse in ya taka ƙasa a gindin dutse in sallah ta kama shi sai sai fara yin kasaru in dai tafiyar nisan ta ya kai mil arba'in da takwas wa mun ta hal kasir fi dukul mafarin kasaru a cikin shigo a cikin shigowa a fil kuruji ne ko fi dukuli to mun ta hal kasir wurin da ƙasar yake ƙarewa fid dukuli a cikin shigowa inda ake daina yin ƙasar ake fara suka sallah huwa mabda'ul qasr shine mafarin ƙasar sun kuru da a cikin fita a cikin mutanen nan guda uku sakinul baladi da sakinul badiya da sakinul jabal kowanne inda aka ce a nan zai fara yin ƙasar in sallah ta kama shi to in a dawowa in ya zo irin wannan gurin sallah ta kama shi a nan zai fara cika sallah ba sai ya koma garin su ba mazaunin gari ba sai ya shiga bukkarsa ba ba sai ya hau saman dutsensa ba ka gane misali kasar hiddukun matukar inda ake daina kasar a cikin shigowa gida huwa mabda'ul kasar shine mafalin kasar sul kuruji a cikin fita in mazaunin gari ne masu gonaki daga ya zo gonakin garin su to in sallah ta kama shi annan zai fara cika sallah wai ba sai ya shigo gari ko ya shigo gidansa ba arraju sharadi na hudu na karshe shine ibahatu safari halaccin tafiya dole tafiyar taka ta zama ta halal ne Allah ba zai maka langwame ka yi kasaru a cikin tafiyar sabon Allah ba fal musafiru lillahi ka ga mai tafiya domin wasa mai zuwa kallon dambe ko kallon kokowa ko kallon bol ko shaɗi kasaidi kamar mutum da ya fita yin farauta min gairi hajatin ba tare da bukata ba farauta ta wasa yana da sana'arsa ko aikinsa da yake neman abinci kuma ya rufe kantinsa ko ya kalifar kasuwa ya fita zuwa farauta kawai don nishadi don a yi wasa to irin wannan tafiyar in ko ta kai nisan kasaru ba zai yi kasaru ba tunda dan wasa ya fita ba dan neman abinci ba amma mutumin da sana'arsa ta farauta ya fita zuwa wani daji mai nisan da ya kai a yi kasaru wannan zai yi kasaru amma mai fita farauta min gairi haja wal asi da mai yin saban Allah bi safari da tafiyar tasa wancan almusafiru lillahi ma ake magana wanda ya fita dan wasa shi tare da ba za ka sai masa ya fita dan sabon Allah ba sai dai in ya aikata sabo a gun wasan to wannan kuma al'asi da safari tafiyar ma kanta a cikin sabon Allah take kal'adiki kamar gujaggen bawa bawan da ya guje wa iyayen gijinsa da suka mallake shi wal'aki da ɗan da ya saba wa iyaye ko da yake guje wa iyayensa waɗannan layaƙa su nuna ba za su yi ƙasar ba saboda tafiyar su ta saɓan Allah domin gama sababi da sharaɗi saura mahalli alhamdulillah amen kamar saba'in ke mil uku shine kilomita biyu a mil biyu shine kilomita uku shi ya wuce kilomita ɗaya amma da kai kilomita biyu ba ga duk mil ɗaya kamar kilomita ɗaya da sulusi ko da kwata shi ne lissafinsa yanzu an daina amfani da shi da da mil ake yanzu kuma suka dawo kilomita sai misala shafi misala ɗari nawa dari shida da arba'in daidai da yana za mu tashi wabunu ashin da abi duk babu ma'arifa a yi wabunu ashin li abi dan dan uwa li abi zai ba mun ce dan uwa shakiki yana tsare dan uwa li aji ba ko dan dan uwa shakiki yana tsare dan dan uwa li aji ba shi kuma dan uwa li aji yana tsare dan dan uwa shakiki ba zai dumin to yanzu ya gaya maka shi dan dan uwa li aji wannan mai mutuwar da shi wannan magajin mai mutuwar dan uwan ubansa ne amma ubansu daya dan uwan uba ne na bangaren uba to wannan dan dan uwan nasa na bangaren uba ya hajibu amman yana tsare baffa ya abawani na bangaren uwa da uba ka gane ai dan uwa da dan dan uwa ya fi baffa da dan baffa karfi a gado wannan a bangaren yan uwa shi ne matakin karshe akwai dan uwa shakiki akwai dan uwa li'aji akwai ɗan ɗan uwa shaƙiƙi akwai ɗan ɗan uwa li'abi to wannan na ƙarshen ɗan ɗan uwa li'abi a ɓangaren ɗan uwa shine a ƙarshe sai babu ɗan uwa shaƙiƙi babu ɗan uwa li'abi babu ɗan ɗan uwa shaƙiƙi sannan ɗan ɗan uwa li'abi yake samun gado in akwai ɗaya a uku nan duk sun tsare shi ba yi da gado to shi wannan da yake na ƙarshe sai ba waɗancan ake ba shi gado idan ya haɗu da baffa babban kuma shaƙiƙi ka gane wannan ɗan ɗan uwa ne da abi wannan kuma babba ne shaƙiƙi da ubansa a da shi da uban mai mutuwar uwarsa sai ubansu ɗaya to wancan ɗan ɗan uwa ne abi din nan ya tsare shi ba da gani ina fata an gane wabuna akin li abi ɗan ɗan uwa li abi wanda shine matakin ƙarshe a bangaren ƴan uwa da ƴaƴansu ya hazibu amman yana tsarewan baffawan uba ko kanin uba li abawai na bangaren uwa da uba shakiki kenan sannan idan babu dan dan uwa li abi wa ammul li abawai ne aka samu baffa na bangaren uwa da uba da shi da uban mai mutuwa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to ya hazibu yana tsarewan amman li abi baffa na bangaren uba mutum biyu ya bari shi mamacin ya bar ƙannan ubansa guda biyu ko yayin ubansa guda biyu ko ɗawa ɗaya wan uba ne ɗaya ƙanin uba duk da ya babta ne ba to amma wannan uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da ubansa uban mai mutuwa wannan kuma ubansu ɗaya ne da uban mai mutuwa to shi wannan baffa ne a bawai ne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da uban mai mutuwa ya hajjubu amman li abin yana tsarewa baffa na ɓangaren uba ina fata mun gane wa abun li abin shi kuma wannan baffa li abi in ba baffa shakiki wannan baffa wanda suke uba ɗaya da uban mai mutuwa ya hajjubu ibnu ammin li abawai yana tsarewa ɗan baffa shakiki wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya mutum biyu mamacin ya bari wannan kanin ubansa ne ubansa ɗaya da ubansa wannan kuma kakansu ɗaya a ɗan baffa ne kaga da shi da shi abokanan wasa ne kakansu ne ɗaya wannan ubansa ɗaya da ubansa kaga baffansa ne wannan kuma ubansa ne ubansu ɗaya da uwarsa ne ubansu ɗaya da babansa to wancan baffa ne aji ɗin da hajjubu yana tsarewa ibana amin dan baffa ne a goyi na magana uwa ɗaya uba ɗaya duk da cewa shi uba ɗaya suka haɗa da uban mai mutuwar to shi wannan kaka ne ai ya haɗa su da mai mutuwar shi ko wancan baffan na bangaren uba uba ne ya haɗa su da uban mai mutuwar wabunu amin da abawai ne in an bar baffofi an sako wajen ƴaƴan baffofi to ɗan baffa shaƙiƙi wanda uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ka gane ai da ubansa da uban mai mutuwar uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to ya hajjubu ibnu ammin li abi yana tsarewa ɗan baffa li abi wanda shi wato mutum biyu ya bari dukkansu kakansu ɗaya sai dai wannan da ubansa da uban mai mutuwa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wanta kuma da ubansa da uban mai mutuwa uba ubansu ne ɗaya to wannan da ubansa da uban mai mutuwa uwa ɗaya uba ɗaya ya hajjubu yana tsayewa ibn ammi dan baffa da abi wanda da ubansa da uban mai mutuwa uba ɗaya suka hada to wa haka za haka na rabon gado yake ya kunu aqrabu mafi kusanci da mamaci yana zamantowa aula shi ne mafi cancanta a bawa gado wala yarisu banul akawati ‘ya'yan ‘yan uwa mata ba sa gado, ma kunna koya suka kasance, ko shaƙiƙai ne, ko ne abai ne, ko ne umai ne. Ka gane ai, su dai ‘yan uwa matan suna gado idan gadon ‘yan uwa ya faɗo. ‘Yan uwa mata, ‘yan uwanka mata shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai duk suna gado in hali ya kama, amma ‘ya'yansu ba za su yi gado. amma ‘ya'yan ‘yan uwa maza suna gado, ‘ya'yan ‘yan uwa mata ba sa gado, ma kunna koya suka kasance. Wala banul banati wala ‘ya'yan ‘ya'ya mata, jikokin mamaci wanda suke na ɓangaren ‘ya mace, ba za su yi gado ba. Jikokin wato ‘ya'yan ‘ya'ya maza ne suke yin gado. Wala banatul aki, wala ‘ya'ya mata na ɗan uwa, mata na koya ɗan uwan ya kasance ko shakiki ne ɗan uwan ko li'abi ko li'ummi ka gane ai ƴaƴansa mata ba za su yi gado ba sai da in akwai namiji a cikin da zai musu asibiti wala banatul ammi wala ƴaƴa mata na baffa ta zo mai maganan a ibnu ammin ba in ba namiji a cikin su ba za su yi gado ba amma in akwai namiji to za su yi asibiti wala jaddun li'ummi wala kaka na ɓangaren uwa matarsa da ya kaka da ta haifi uwa tana gado idan ba uwa amma shi kaka na ɓangaren uwa namiji ba zai yi gado ba kaka da ya haifi uwa baya gado wala ammu wala baffa aku abika li'ummi ɗan uwan babanka li'ummi a gane ai wancan baffofin da muka yi magana mun yi baffa amul li abawaini wa amul li abi ko baffa shaqiqi da baffa li abi su suke gado amma baffan ka dan uwan babanka li ummihi baffa ne li ummi da shi da babanka uwa suka hada ba za ka gaji shi ba ba zai gaje ka ba alhamdulillah wala rizqi sai ne hashiyatul adawi barka da gujewa ya himma alhamdulillah ba da je kawai don dafa karɓo wani abu sai ya baka dubu da bakar yin shi kai irin su abin nan kan kan gida ta ga dan mara amma kuma ba su ne ke kuma da a farko za a san canji a karɓa su biya mai wannan akwai masa ina ne shafi ɗari biyu da ashirin da hudu shafi ɗari biyu da ashirin da yawwa hasilatul adawi shafi ɗari biyu da ashirin da hudu kace ne a sutura ta uku daga sama wa qad taqaddama haƙiƙa bayani ya gabata annan min shuruɗi wujudi tayammuni haƙiƙa yana daga sharuɗin wajibcin taimama dukulul waqti shine shigar lokaci ba a yin taimama sai lokacin sallah yayi wal hukumu fi to hukunci cikin wannan lokacin sallar wanda taimama take wajaba muktalifun an yi saɓani wato muktalifun ya sassaɓa hukunci a cikinsa muktalifun yana saɓawa littilafi halin mutayammimi saboda sassaɓawan halin ne yin taimama ya danganta ga mai taimama li'annahu alama tahsulu min kalamihi domin shi halin mai taimama gwargwadon yanda ya tabbata daga zancen mai risala imma mutayaqqinun li wujudil ma ko dai ya zama mutumin da yake da yaqini zai samu ruwa fil waqti a cikin lokacin sallah wanda aka sai ya jinkirta zuwa ƙarshen mukutari au ya isun ko mai ɗaya bai kauna minu daga samun ruwa fi a cikin lokacin wanda aka ce ya yi taimama a farkon mukutari almu au mutaraddidin ko ya zamanto yana taraddadi fi wujudi a cikin samun ruwan fihi a cikin lokacin wanda aka ce ya yi taimama a tsakiya ka gane ai au mutaraddidin ko ne yin kokonto da taraddadi fi luhuqi cikin riskan ruwan fihi a cikin lokacin wannan na ƙarshen shi yana da yaƙinin akwai ruwa amma tsakaninsa da ruwan zai je inda ruwan yake kafin lokacin sallan ya fita ko kafin ya je inda ruwan yake lokacin sallah ya fita kaga ya kawo maka mutum na hudu wanda shi mai risala a baya bai kawo ba shi mai risala mutum uku ya gaya mana ko shi ne mutumin da ya yi yaƙinin samuwar ruwa a cikin lokacin sallah amma yanzu ruwan bai samu ba tuku amma yana da yaƙini zai kai inda ruwan yake a cikin lokaci. Na biyu shi ne wanda ya ɗaya bai ƙauna ruwan nan ba zai samu ba a cikin lokacin sallah. Na uku shi ne wanda yake taraddadi zai samu ko ba zai samu ba. Ka gane ai, saboda shi ba yi da sani a wannan dajin inda ruwa yake. Ba yi da yaƙinin zai samu ruwa kuma ba yi da yaƙinin ba zai samu ba. To shi wannan na ƙarshe mutaraddu fi ruhuki ya tabbatar ya san inda ruwan yake. amma yana kwatanta tsakaninsa da ruwan nisan tafiyar zai kai inda ruwan nan yake fiye a cikin lokacin ko kafin ya je gurin lokacin sallah ya fita ka gane ai aurajin ko kuma mai kauna ba tare da ba yana kaunar yana ganin da watakila wannan rinjaye zato kenan yana kaunar kai zai iya samun ruwan nan a cikin lokaci amma dai bai da yake to waɗannan mutane har guda biyar da malam ya kawo mutayakkinun da alya'isu da mutaraddidun fi wujudihi da mutaraddidun fi luhuqihi da kuma raji wa qad ashara ila al-awwal da farko malam yayi ishara zuwa ga na farkon bi qauli da fadin sa shine al-mutayakkinu da yace wa idza ayqana al-musafiru idan matafiyi yayi yaqinin samuwar ruwa sawa'un daidai ne kana safaruhu safaran tuqtaru fihi salatu tafiyar tasa ta kasance tafiya kai da ake yin kasaru a cikin da ta kai mil 48 amla ko ba ta kai ba tunda mazaunin gari ma yana taimama wa taimamul hadiru sahihu ko yan wato nan ba sharadi ne wai sai tafiyar ta kai ayi kasaru ba yaya halin ka yake ya akwai yiwuwar samun ruwa ko babu tafiyar ta kai a yi ƙasar amla ko ba ta kai ba yana da yaƙini dududin ma'i da samuwar ruwa ko liddu kuma a duhurul kafi li wudu'ihi a duhuru ne kai ma nasa ya kamata ya zama lidduhuri bi wujudul ma'i matafiyi aikana bi wujudul ma'i lidduhuri yana da yaƙinin samuwar ruwa domin yin alwala ko wankan janaba kuma wannan ruwan to shi kenan ka bar shi yadda yake bi wujudin ma'i tahuri yana da yaƙini da samuwar ruwa a tahuri mai tsarkakewa sifa ne na alma'i din alkafiri wudu'i wanda zai ishe shi yin alwala au gusulihi ko wankan janaba yana da yaƙini zai samu isasshen ruwa mai tsarki da zai tsarkake shi fil wakati a cikin lokacin sallan yana da yaƙini amma dai yanzu bai kawo inda ruwan yake ba kuma yanzu babu ruwan a tare da shi amma dai aikana ya sakankanta yana da yaƙini zai samu isasshen ruwan da zai ishe shi yin alwala ko wankan janaba fil waqtil muqtali a cikin lokacin muqtali to irin wannan a kare jinkirta a taimuma yin taimamar ila akirihi zuwa ƙarshen muqtali in muqtali ya zo ƙarshe yaƙinin nasa bai tabbata ba ruwan bai samu ba ko kuma ruwan ya samu amma wanda ba zai ishe shi ba ko kuma ruwan ya samu gurɓatacce ne ba alma'u tahuru ba ne to sai ya yi taimama a ƙarshen mukutari istihbabu amma jinkirtawan istihbabi ne ka gane an so ya jinkirta zuwa ƙarshen mukutari sannan ya yi alwala a menene in ruwan bai samu ba ya yi taimama ya yi sallah وما ذكره أبن ما لا يأنبتيش ليس مقتصا بالمسافر wannan bai keɓantu da matafi kaɗai ba ka gane ai ko mazaunin gari ne yana da yakinin samun ruwa amma yanzu babu ruwan to kada ya galadan yin taimama ya jinkirta zuwa ƙarshen mukutari in ruwan ya samu ya yi alwala ko wankan janaba ya yi sallah in ruwan bai samu ba ya yi taimama ya yi sallah ko da mazauni ne wala bil mutayaqqini haka nan wannan hukuncin bai keɓanta da wanda yake da yaƙini kaɗai ba, bal huwa amun wannan hukunci mai gamewa ne fi haƙƙi kulli man ubiha lahu tayammumu cikin haƙƙin duk wanda aka halatta masa yin taimama bi faqadil mai in dai a dalilin rashin ruwa ne aw li adamin qudrati ko kuma a dalilin rashin samun iko alasti imali abu yin aiki da ruwan idza ayqana dududul mai in dai ya zakankace da samuwar ruwa in dai yayi yaqini aw galaba ala zannihi wujuduhu fil waqti ko kuma samuwar ruwan a cikin lokacin sallar galaba yayi rinjaye ala zannihi abu tagatan to alhamdulillah sai wasani ba to alhamdulillah wane ne dan gata Allah sarki yana nan lafiya alhamdulillah yau ka ga salami alhamdulillah sai ne askar sai askari na za mu tashi mallawali ashe ciwon kafa yake mallaruwar fa'ida biya biya shekarun jiya mai waya da shi nake tambayar kafa ce ta rike masa na za mu tashi شافي لا أربعين أسكري إيه هكذا إلا أن تقول لو مكتب ثم هي مستحاضة sannan ita idan kwana goma sha biyar ya cika jini bai ɗauke mata ba na haila ta zama mai jini istihaba wa hiya mustamiratu dahara a wannan lokacin kuma hukuncin ta ita tana mai tabbata ne da tsarki za ta yi sallah ta yi duka aikin ibada tare da wannan jinin na istihaba to sai mala yace illa an takuna mumayyizatan sai dai in wannan mai jinin istihaba ta zamanto mai iya bambancewa ne to fa ta'amalu ala ma taqaddama sai ta yi aiki a bisa abin da ya gabata inda ta gayyuru dan lokacin canjawar jinin mumayyiza ita ce wacce in wata ya kama idan ta idan da jinin jajir ne jinin istihaba to in ta ga ya canja ya zama baki ya yi duhu to ya zama jinin haila sai ta daina yin sallah lokacin da kuma ta ga ya canja daga baki ya dawo jansa jajir shikenan sai ta yi wanka ta kama sallah tana shi istihaba jinin baya ɗauke mata wata da watanni ko shekara da shekaru to amma tana iya bambancewa wannan jinin haila ne wannan jinin istihaba ne to fa ta'amalu ala ma taqaddama inda tagayyuru dani za ta yi aiki a bisa hukutan hukutan da suka gabata lokacin canjawar jinin ba da tsuhurin fasili bayan tsarki mai rarrabewa shine idan jinin ya canja daga baki ya koma ja to yanzu ta samu tsarki za ta yi wanka ta kama sallah a cikin jinin wa man taqalla damuha wace jinin ta ya yanke jinin haila ya zo sai ya yanke fa in kana sani idan jini na biyun da ya dawo ya zamanto ba da duhurin kame bayan tsarki cikakke ya cikakken tsarki a wata shine kwana goma sha biyar ko kana jinin haila sai ya ɗauke sai da aka yi kwana goma sha biyar zuwa sama sai wani jini ya dawo to wannan jini na biyun fahaidu mota na haila ne sabo idan idan idda take yi za ta kirga wannan na biyun a matsayin jini mai zaman kansa wa illa idan da kai kwana goma sha biyar ba tsakanin to fahuma su su bi da wancan na farkon da ya ɗauke da wannan na biyun da ya dawo kafin kwana goma sha biyar haidun haila ɗaya ce in tana idda ba za ta ce kayi jini biyu ba har yanzu jini ɗaya take yi ina shi ne yake fatulafaku za ta haɗa su da wancan da wannan ɗin hatta ta buluga a kasar wa haske ta kai mafi yawan kwanaki sa shine kwana goma sha biyu sai ta ɗauko tun daga ranar da ta fara jinin farko har kwanakin da ya yi kwana hudu ya yi ko biyar ya ɗauke da kwanakin da ta yi tana sallah bayan ɗaukewar na farkon ka gane ai kwana uku ne ko hudu ko biyar ko goma sannan kuma da dawowar wannan sai ta haɗe in ya kai sha biyar to tabluga aksarahu sai ta yi wanka ta kama sallah ya zama istihaba fa in za da in ya karu idan ta haɗe su idan ya karu akan kwana goma sha biyar to fa mustahabatu ta zama mai jini istihaba wa tagtasilu za ta yi wankan haila wa tusalli za ta yi sallah wa tasumu za ta yi azumi an yama inqila'i kwanakin yankewarsa bi ma'ana kwanakin da ya cika kwana goma sha biyar shine ayyamu inqila'i wa tudau kuma za a take ta ka gane ai a cikin wannan jinin dan ya tashi daga haiba ya zama istihaba wa alamatu tuhur to alhamdulillah akwai sauran ku alhamdulillah sai ne fajil jami'u lil usul kaji na na التاج الجامع للأصول من في كتاب الطهارة شافي متى ما ننت تقول لا لا متاجي أن أن ميمونة أروت ذلك سيد سيدتنا ميمونة رضي الله عنها أن النبي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن تنبيشي أن فارتين غمده كنت إيرا faɗaɗa da ta faɗa fi sabunin a cikin mai, tsera ne ya faɗa cikin mai, lamba ta sha biyu bilhamdi wa adami ko ka ce faratun ko ka ce fa'aratu ko ka sa hamza a kan alibakin ka ɗaure ka ce fa'ara ko kuma ka ce fara duka sunanta ne. Ka gane wai mai gudu, alfiraru ba gudu ba? Aka ce farra ya gudu ya turu yana gudu to sai sai sai ta zama ita muta'ila fara mai mai gudu sai raba gudu yake ba daga ga mutum ba yadda a kama shi to daga nan ta samu sunan ta fara to wata luga aka sa hamza fa'ara shine bil hamzi wa adamihi shine bera to bera fakadar da ta fada fi samnin a cikin mai ai jamidin wanda yake sandararre shi ne samnu kamar man shanu da ya daskare ko manja da ya daskare ko kitse da aka narka kuma sai ya gaskare sai tsera ya fada kuma ya mutu a kai faƙala manzo Allah ya ce alquha ku jefar da ita tseren ita dai dama ba za a ci ba tunda bushe ne wa ma haulaha da abin da yake jefa jefanta inda ta kwanta akan wannan da sararren man shine a samnu din sai a rede a rede iya inda tseren ya kwanta yace wa kulu samlakum ku ci manku daskararre shine samnu eh mutuwar tsera akan daskararren mai baya na jasantar da man gaba daya sai dai iya inda tseren ya kwanta shi ne yake zama da jasa idan aka rede aka zubar wa kulu sablakum ku ci kitsan ku da ya rage ai baki ya hu sauransa abin da ya rage bayan kun rede gefe gefen da tsira ya kwanta amma anan ne sala ga maka imamu suhununu ya ce illa an yasula muqamu hafi sai dai in zaman tseren nan a cikin daskararren man ya dade ya mutu ya yi kwana da kwanaki ba ku sani ba har ya riɗe ya yi tsutsa a ciki kaga shi ma man jikinsa ya sauka ya yi naso a cikin wannan da sararin man to yace wannan kam najasa ne ba za a ba za a ci ba amma yau ya fada da daddaren gobe da safe aka gani sai a cire a jefar a rede inda ya kwanta sai a ci sauran wa fi riwayati a cikin wata ruwaya manzala ta idza waqa'at al-fa'ratu fi samni idan tsera ya fada a cikin daskararren mai fa in kana jamida idan a lokacin sandararre ne ya daskare ba lokacin da aka nalka shi ba sai da ya sandare ya daskare to fa alquha ku jefar da tseren wa ma haula da abin da yake kewaye da tseren wa in kana ma'iya in kuma man ya zama mai ruwa ruwa ne kafin ya daskare tseren ya fada ya mutu fala taqrabu kar ku kusance shi kaga ya zama najasa domin in ya taba kama sai ka wanke ba magana ci ake ba shi yasa aka ce fala ta karabu kar ku kusance shi ma da yin amfani ballatana ci rawahu khamsatu illa musliman marwayata biyar ne suka rawace shi in ban da imamu muslim da yake fala ta karabu lan bana ulu da annahu tanjiku wannan man yana zama da dasa bi sarayalin najasati fi saboda na san najasa a cikinsa من الميتة التي والنموشة النجسة والتي نجسة التي لها دم سائل والتي لها دجيني ما يقرار أجكنت سيرا بها دجيني أجكنت أما ما لا دم له سائل أما دون أبن دباب جيني أجكنت ما يكون قبوتي كالذباب كمر قدا والزنبور دا زنبور شيني أنيا إذا مات إذا يموت في الماء أجكنت الكتشمي فإنه لا يجلس بايا نجاحة والنما كما في الحديث الآتي كما هو أشهر حديث ميزوع شيني عن أبي هريرة حديث ميزوع يقول لك أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله ياتي إذا وقع الذباب في إناء أحدكم idan tsera ya fada a cikin ƙwaryar ɗaya daga cikin ku amma ana wa fihil ma'u a cikin ƙwaryar nan akwai ruwa awil ma'in ko wani abu mai ruwa ruwa ko kunu ko nono ko fula da aka dama ko zuma ko mai sai tsera ya fada mai ne ba tsera ba kuda kuda sai ya fada bali ya gamisu to ya dilmi ya kudan kullahu dukkansa a cikin wannan kwaliyar a cikin man ko nonon ko zuman ko kunun ko ruwan kullahu gaba ɗayansa da sukunin lami wal amru lil nadabi falya gani su lamul amri ne aw lil ishadi man azil aza domin kariya daga cutar da take dauke da fikafikin kuda kuma li yadrahu sannan in ya zirni ya shi ba zai hada da shi ya sha ba li yadrahu ya cire shi ya jefar da shi da kasarin lami ai karujin ina ya jefar da shi a wajen kwalyar a gefe wala darar alama fi babu cutarwa a bisa abin da yake cikin kwalyar inda ya dilme kwalyar fa yakulu zai ci kayan sa abin da yake cikin kwalyar idan sama hata nabdu idan ransa ta ba shi dama in baya tsantsani wannan umarnin ba na wajibi ba ne in ya ga dama ya sha in ya ga dama ya bari faruba ma lan yakum inda hugairu zai da yawa zaka tarar bai da wani kulun ko wata fular ko wani ruwan ko wani man sai wannan to inda ya dirmiya kudan a ciki ya fito da shi ya jefar to ya halatta ya sha kayansa ko kudan ya mutu ko yana raye fa inna fi adi janahi to kaji yake wa ta dirmiya shi manzo Allah ya ce hakika a cikin ɗaya daga cikin fuka-fukan kuda guda biyu ɗayan fuka-fukinsa shifa'an yana ɗauke da waraka wa fil akar cikin ɗaya fuka-fukin da'an akwai cuta kwalara shi kuda haka Allah ya yi shi fuka-fukinsa ɗaya cuta ne ɗaya magani ko hadisin da zai zo a gaba manzo Allah ya ce amma in ya zo faɗawa yana iya ƙoƙarinsa ya faɗa da fuka-fukin da yake ɗauke da ciwo to idan ka cire ka jefar to ka bar gubar a ciki amma an ka danna ɗaya buka bikin shi ma ya nutse a ciki to ya sa maganin ya sa cuta kuma ka danna shi ya sa ma magani sai ka cire ka jefar ka sha kayi ka ba abin da zai same ka rawahul bukhari wa abu dauda wa zada ruwayar abu dauda manzo Allah ya kara da cewa wa innahu kasani shi kuda yattaqi ai alhuquwa yana kiyaye fadawa bi janahi da fuka cikin sa allazi fihi da'u wanda cuta take ciki eh kaman direba ne in yana tafiya in ya ga hatsari in ya ga zai yi kalo zai juya ba zai ga akala ta gefen da yake ko eh saboda hannu ne ko sala aka kawo hannu ne zai kare in ya ga za a buga to zai yi kokari kowaye a gefen da zama manza ya juya a yi kalo ta wasu eh ya ta bangaren fasinja to haka shi ɗaya kuda yake yana kiyayewa ya yi iya ƙoƙarinsa ya fada cikin ƙwarya ko kwano ko abin sha bidanahi da fuka cikinsa allabi fihi da'uwa da cutar take cikinsa. Rawahul Bukhari to a jin mun yi wa Abu Dauda ba wa ja'a timra'atun tas'alu umma Salama wata mata ta zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana tambayar matar manzo Allah ummu Salama zaujar Nabi matar Annabi sallallahu alaihi wasallama فقالت ماتت إني امرأة ni mace ce udiru zaili da nake tsawaita gezar zanina ko gezar riga zainu din asalin jera tana yin doguwar riga saboda sutura ka san kafar mace tsiraici ne to tana tsawaita jelar tufafinta ai hatta ya kuma da alal arabi har wannan gezar da duru ala arabi yana jan ƙasa kamar huwar matsulubu minan nisa kamar wanda wannan shine abin da ake nema a tufan mata tufafin da ko zannin ta ko riga ta yi ta doguwa ko lufaya da za ta sauka tana jan ƙasa domin sutura ina fata an gane wa amshi fil makanil qazri wani lokaci kuma ina tafiya a cikin guri mai kazanta alƙaziri kamar gurin najasa bi mafi fakasiri ai allijisu fa yatalawwatu minhu zaili sai ke zati babu nan ta dinga gogar wannan guri mai najasa tunda idan tufa yana can ƙasa an kabu tabbun da aka zubda kwata ai dole zai shiga ta cikin kwata gashi kuma shari'a ta umarci mace da yin haka ta saki tufafi domin sutura faqalat sai ummu salama tace qala rasulullahi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yudahiruhu ma ba'dahu ma ba'dahu abin da ya biyo bayan wannan jezar na ƙasa mai tsarki yudahiruhu yana tsarkake shi lokacin da kika wuce ya lazanin ta shiga guri mai najasa to daga kin tsallaka in kuma ta shafi ƙasa mai tsarki ta tsarkake ko da bai bushe ba ko da guri mai najasa najasa mai ruwa da ta shiga da ta fita ta ja shi a ƙasa ya fita gu mai tsarki to wannan ƙasa mai tsarkin ta tsarkake mata wannan tufafin nata ko da ƙasar bushashiya ce ko da kuma danshin kwatar yana jiki in dai ta ja shi daga baya a guri mai tsarki ya tsarkake shi da sai ya ce maka rudahiru ma ba da hu ma ba da hu min al'adu ɗayi ba ka ji ba abin da yake na ƙasa mai tsarki alkhaliya mawafanciya min alƙazari daga wannan ƙazanta zahiruhu mabayyanin wannan hadisi anna zailal mar'ati jelar tufafin mace idza taqazzara bi ardin qazira idan yayi ƙazanta da ƙasa mai ƙazanta kuma marar da arabin ya bisa sannan ta wuce ta wajen ƙasa bushashiya ko menene gaban wazala ko kuma wannan ƙazantar ya gushe fara ɗahiran to wannan tufafin nata ya zama to mai ƙarfi walakin sai dai kala maliku wa shafi wa ahmad imamu malik da imamu shafi'i da ahmad ibn hanbal su uku suka ce haza wannan hadisi yana aiki ne idan lam tazhar bihi najasatu in najasar ba ta bayyana a cikin tufan ba kalboni kamar fitsari ta fita cikin fitsari ko kwata ko kuma ta wani zawayi da aka yi ya ɗebo wannan kashin gashi a zahiri ana gani kuma ta bi ta kan ƙasa mai tsarkin amma ƙasar ba ta goge wannan kashin ba gashi har yanzu ana gani ka gane ai to wannan kace ta wanke suka ce amma idan ba a ganin gurbinsa ko alamarsa ita dai ta san ta bi ta wajen mai kazanta ko ta bushashen kashi ko gun da ake fitsari amma ya bushe kuma sai ta biyo ta wajen ƙasa mai tsarki to ya tsarkake isu maliku da shafi'u da ahmadu bin hanbal wa illa in kuwa ya zama inda ta biyo najasar mai danshi ce ko ta bi ta kan ɗanyen kashi kuma ya goji wannan kashin to ta ayyana ma'u zuba ruwa a wanke ya zama wajibi wa amma zan rajuli to amma gezar tufafin namiji wanda ya yi tazarce ko ya yi wando ya mar yawa yana taɓa ƙasa ko yana taka wando yadda gayu suke yi wando ya musu yawa har suna takawa allabi ya musu araba wanda yake gogar ƙasa sawa'un riga ce ko wando ne ko izar ne da yake dan ƙasa wala yudhiru ba abin da yake tsarkake shi illa al sai ruwa mace ce aka yi wancan langon shi namiji da ya ga tufansa a ƙasa dama na farko haramun ya aikata sannan kuma in ya taɓa najasa ba yanda ƙasa mai tsarki da da ta goge shi za ta tsarkake illa al-ma'u sai ruwa li'annahu khilafu shari'a domin abin da yayi ya saba wa shari'a min ja'alihi na sanya shi ila lisfi saqil zuwa rabin qaulinsa guda biyu aw ila al-ka'bayn ko zuwa idan sawu bi khilafil mar'ati da sabanin mace fa inna ma'muratun bit tadwil domin ta an umarce ta da tsawaita tufafi mubalagatan saboda zulfafawa kaiwa matuƙa fi sufin cikin suturce kafa wata ya ji cin libasi insha Allah da wannan ƙarin bayani zai zo a cikin hukuncin tufafi na musulmi wata hadisi rawahu Abu Dawuda wa Malik wa Tirmidhi wa qalat imra'atun wata mata min bani Abdul Ashhal daga kabilar Banu Abdul Ashhal ta ce ya Rasulullah ya ma'aikin Allah inna lana tariqan mu muna da wata hanya ta mu ta mata ila masjid da muke bi zuwa masallaci hanyar kuma mun tinatan mai tsoyi ce irin hanyar da ake jefar da mushe da shara da bola da kashi da fitsari ita ce hanyar da suke bi daga abuwarsu zuwa masallaci fa kaifa naf'alu to ya zamu yi idan mu dirna aka mana ruwan sama in najasar ma bushashiya ce in aka yi ruwan sama ya jika ta kaga yanzu ana tunanin cabun gurin ma zai iya zama najasa kala sai manzo Allah ya ce alaysa ba'da hadariqun bayan kun tsallaka wannan bolar mai wali da kuke biyowa ta kai ba wata hanya a bayan tahiya a ɗebu mafi tsarki min ha daga wannan bolar da kuke wucewa bi ma'ana in kun wuce bolar ba wata ƙasa mai tsarki kuma kafin ku zo masallaci kulku inji wa ita wannan mata sai nace bala akwai mana ya rasulullahi ai gurin da yake da wannan bolar da kazantar guri ne takaitacce idan mun tsallake shi muna biyowa ta wani guri mai tsarki kuma qala mazalaka to fa hazihi bi hazihi ita wannan mai tsarkin tana tare da waccan mara tsarki shine hazihi bi hazihi ka gane ai ai annajasatu wannan najasa da kika yi magana allati asadina arabi wanda ta kasance a wannan ƙasa alƙazirati mai ƙazantar to ta duhuru tana tsarkaka jihazir arabi ɗayi ba da wannan ƙasa mai tsarki da kika biyo bayan kin bi ta wajen mai najasa wannan haza to daga wannan hadisi na ƙara ba'dul ayyimma shashin jagorori na mazhabobi suka ce yi kufa ana yin langwami an tsini shari'i ga tabo na kan titi taɓar ruwan sama kamar da mai iziya ya kawo walau najisan ko da najasa ne malam ta zara ainun najasa matakar ainihin najasan bata bayyana ba a jikin tufafin ko da shi ruwan da yake wa in kanatul azratu fi ko da ruwan saman ga kashi yana yawo amma kai da ka shiga ka fita a jikinka ko a tufanka babu ainihin najasan da ta makale a jiki to wannan ruwan da taban yana da tsari wa hikmatu hadha takfif ala an-nas hikimar wannan sauƙaƙawa mutane da aka yi kamar ya qawaidu shar'i sharif kamar yadda sauƙaƙawa mutane wajen addini shine ƙa'idojin shari'a mai daraja da Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum tudini min haraj Allah bai sanya kunci gare ku ba cikin lamarin addini wa qala ibn mas'ud ibn mas'ud yace kunna ma annabi wata rana mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ko la natawadda'u ba ma sake alwala min almuwadda daga abin da aka taka shine ma'anar muwadda abin taku dan mun taka wani ruwan sama ko wani tabo wannan baya kare alwala ba ma saki alwala don mun taka najasa ai ma'ana lana da sulu ma asabna ba ma waike abinda muka taka mina dariki a hanya wai dan an yi ruwan sama kuma hanyar akwai bola ko ana fitsari ko ana kashi dan mun shiga cikin tabi mun wuce za ka ga wasu mutane wai an yi ruwan sama suka shigo ruwa suka zo bakin masallaci kai sun ɗebi ruwa mai tsarki a guta sun wanke kafa waye ga ya ibnu mas'udi ya gaya mana tare da manzo Allah suna tafiya in an yi ruwan sama ba inda ba sa ji da guri ne tsarki da guri ne najasa amma wannan taban da suka taka na ruwan sama ba sa wanke kafafuwan su kafin su yi sallah rawahu to sai an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallama qala yake idza wadi'a ahadukum bi na'lihi al'aza idan ɗayan ku ya taka najasa da takalminsa fa inna turaba to kasar da yake takawa mai tsarki da huru mai tsarkacewa ce da huga wannan da kasar da ya taka ka gane ai wannan ya nuna maka halaccin yin sallah da takalmi eh idan ka taka najasa da takalminka kuma sai ka taka kasa mai tsarki to wannan kasar da ka taka mai tsarki ta tsarkake wannan kasar takalmi shi ma yayi lamba ta bakwai ai mudajirun lahu ƙasa mai tsarkin nan da tsarkake takalmin ne bi mururihi saboda wucewar da ya alai ta kan ƙasa mai tsarkin fa yatanasaru minhu ko yana yin tasiri ga wannan najasa wa illa idan kuma aka ga ainin najasa fa yuduku bil arad sai ya goge takalmin a ƙasa kai kanka kai kaji da fitsari ba kana gogewa da ƙasa ba da hoje ko dutse ka tsarkaka to ballantana kuma abin da ka taka in ka goge shi da ƙasa ya gogu ya zama babu gurbinsa ba gurbin najasa kama fil ladhi ba da kama abin da zo a bayansa duka yana tsarkakewa wa fi riwayati cikin wata ruwaya manzo Allah ya ce idza wadi'a al-azabi kuffai idan mutum ya taka najasa da kuffayensa guda biyu can an ce bi alihi nan kuma aka ce bi kuffai fa ma tsarkin kuffayen nan nasa guda biyu at-turabu shine ƙasa in ya taka ƙasa mai tsarki ta tsarkace masa wannan kufin in kuma ya taka ya zo har masallaci ya ga har yanzu ainihin najasatin yana nan kashin da ya taka ga shi har yanzu tafiyar da ya bai goge ba to sai ya samu ƙasa ya goge shi musamman kasan fata ce shi kufi in ana yawan sa masa ruwa zai kandare ya kakkare ya lalace saboda fata ce saboda haka aka yi rangwame in ya goge da ƙasa shi kenan ya tsarkaka an abi sa'idin عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله ياتي إذا جاء أحدكم إلى المسجد إذا ɗayanku ya zo masallaci ba da takalmai ke zuwa masallaci ba to fal yanzu ya tsaya kafin ya shiga masallacin ya duba fa in ra'a fi na alaihi qazara in ya ga wani najasa shine qazara fi na alaihi a cikin takalmansa guda biyu au azan ko ya ga wani datti da bai ga da shi ba fal yamtahu ya goge shi da ƙasa kenan wani yusalli fi ma yayi sallah cikin takalmin sa guda eh wannan shine sharadin yin sallah da takalmi in suna da tsarki in kuma wata to ya za ka sani sai ka duba wannan hadisin kusan shine yake kunshe da cikakken hukunci to yaushe duk sanda ka zo masallaci sai ka tsaya duba takalmi in ka ga najasa sai ka je ka tafi gocewa jiran ka za a yi to hanya mafi sauki a cire ko shi yasa ake cirewa don ya fi sauki kuma yin sallah da takalma ba yi da daɗi wajen sujada in silifas ne ka kace za ka yi sujjada ana so ka kafa ɗan yatsun kafarka ko inda takalmi a kafar ya za a yi kaga wata wata sunnar ba za ta samu ba shi yasa ake cewa amma ba laifi ba ne yin sallah da takalmi ko kufi in kana da yaƙinin tsarki tunda manzon Allah ya ce in ɗan zo masallaci ya duba kaga akwai wannan umarni na farko fal yanzur ya duba ta kalmansa fa in ra'a shi na alaihi qazaran in ya ga wata kazanta ai najasatan najasa a jikin takalmin kaga ba da shiga masallaci da shi au azan ko ya ga wani datti da bai da shi ba fal yamsahu ya je ya goge shi bil aradi wat turabi hatta la yabqa minhu shay'un zahirun har yanda wani abu na wannan najasar na zahiri bai wanzu ba minu a jikin wannan takalmin to sannan fa wajen sallafi ma yayi sallah a cikin takalmin to yanzu kake da wannan lokacin dama mu ba mu tashi zuwa sai mun je iqama eh an zo an fara sallah ka da takalma kuma za ka tsaya cirewa da zubawa kuma in ka zo wani abu a jiki sai ka fita ka nemi ƙasa mai ƙarfi ka goge ka tabbatar wannan abin ya tafi sannan kuma ka zo an yara ka ɗaya biyu ba za ta tsere ba ba to mafi sauki ka ajiye shi ba shi kenan ba in ka zo da shi ka ajiye shi ka shiga kai sallah ya fi sauki rawahu salasa marwayta uku suka rawaice shi ko to me me gaban rawar salasata ne aka ce mu ba rawahu salasa yawwa abu dauda shine fa'ilu rawa anan in ka ce rawahu sai ka ce al salasatu amma tunda ba hu abu dauda shine fa'ilin rawa Abu Dawuda Imam Abu Dawuda rawar salasata ya rawaito waɗannan hadisai uku na ƙarshe da muka yi a wannan bana duka na sani wallahu alamu Allah shine masani alhamdulillah sai babu nabi albabu rabi'u na hudu fil istinja'i ba duk a cikin kitabu tahara shi ba da fasalolin sa kaga akwai kitabi akwai babu akwai fasali duk yana tafiya ne sai ne sarul ahadith an-nabawiyyah kore maka kudanin da yake sun shi na za mu tashi dari da nawa misalu da hadisi na bawiya tashi na dari da takwas hadisi na ashirin kullu sharabin askara duk wani abin sha da ya sa maye fa huwa haramun wannan abin haramun ne giya ne duk wani abin sha askara da ya bugar fa huwa haramu wani abin haramu ne rawahu bukhari wa muslim kullukum ra'in kowanne ɗaya daga cikin ku ra'in makiyayi ne kowa fa sawa'un kai sarki ne ko talaka ne magidanci ne ko gaulo ne bawa ne ko wanda ya mallaki bawa ne sawa'un mace ne ko namiji ne kullukum ra'i kowannen ku makiyayi ne wa kullukum kowanne ɗaya daga cikin ku mas'ulun abin tambaya ne an ra'iyatihi da kiwon da Allah ya bashi fal imamu shi sarki ra'in makiyayi ne an bashi kiwon talakawa fa huwa mas'ulun shi din abin tambaya ne a ranar lahira an ra'iyatihi da kiwon da Allah ya bashi wa rajulu ra'in shi mutum namiji magidanci ra'in makiyayi ne fi ali cikin matansa da 'ya'yansa. wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma za a tambaye shi akan kiwon da Allah ya bashi wal mar'atu ita ma matar aure ra'iyatul makiyayiya ce fi baiti zawji a cikin gidan mijinta wa hiya mas'ulatu za a tambaye ta an ra'iyatiha ga kiwon da Allah ya bata kiwon mijin da dukiyarsa da 'ya'yan da Allah ya basu da dukkan abin da Allah ya ajiye a wannan gidan a hannunta yake don miji shi zai fita neman abinci saboda haka amanar kula da gidan yana hannunta kuma za a tambaye ta a ranar lahira an ga iya ta ga wannan kiwon nata wal kadimu shi ma hadimi dan boyi ra'in maciyayi ne fi mali sayyidihi a cikin dukiyar uban gidansa wa huwa mas'ulu kuma za a tambaye shi an ra'iyati da kiwon hadimin nan sawa'u a gida ne ko a rumfar kasuwa ko a wajen aiki ko mai gadi ne duk dai hadimi ne wannan abin da aka danka masa ya kula da shi kiwo ne Allah ya bashi kuma za a tambaye shi a ranar lahira an ra'iyati akan wannan kiwon nasa wal ibnu shi ma da ra'in makiyayi ne fi mali abihi cikin dukiyar ubansa wa huwa mas'ulun an ra'iyati za a tambaye shi akan wannan kiwon nasa sai ya maimaita fa kullukum ra'i kowanne daga cikin ku makiyayi ne wa kullukum kowannen ku mas'ulun abin tambaya ne an ra'iyati ga kiwon nasa wannan hadisi muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaice shi ali ibn umar daga abdullahi dan umar kalimatul faraji kalmomin yaye bakin ciki ka gane ai kalmomin yaye bakin ciki mutumin da bakin ciki ya dame shi yake neman Allah ya yaye masa to manzo Allah ya kawo waɗannan kalmomi da suke yaye wa mutum bakin ciki sune la ilaha illallah al-halimul karim la ilaha illallah al-aliyyul azim la ilaha illallah rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil karim waɗannan sune kalimatul farji in ji manzo Allah in mutum yana yawayin su duk wata damuwa da ta dame shi sawa'un damuwar jinya ne ko damuwar talauci ne ko damuwar cutarwar makoci ne ko kowace irin damuwa dai in yana neman Allah ya yaye masa to ya yawaita wannan kalmomin Allah zai yaye masa duk damuwar da ta dame shi rawahu ibnu abi dunya an ibn abbas kalimatani akwai wasu kalmomi guda biyu kafifatani alal lisani sauƙaƙa ne akan harshe ba su da nauyi suna da sauki akan harshe wajen furtawa da ta ne amma masu nauyi da filimi ba ne a cikin ma'aunin lada a lahira gashi a harshe masu sauki ne amma an tsora su a mizani ta ta ne masu nauyi ne su su bi filimi ba ne a cikin ma'auni habiba ta ne kuma ababen so ne su su biyu ilan rahman wajen sarki allah ar-rahman ka gane ai allah yana son su ne subhanallahi wa bihamdihi kalma ɗaya kenan subhanallahi alazim ita ce kalma ta biyu su ne kalimatani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kaga ba su da wani nauyi ko ko rabin su tsira ɗaya ba su kai ba yanzu za ka iya yin ɗari ɗari uku ɗari biyar dubu ɗaya amma ko kalma ɗaya ka faɗa to Allah yana son su kuma a lahira aka zo da su in dai sun kubuta da gariya da sum'a da ujubu ka faɗe su dan Allah babu riya babu sum'a babu ujubu don aka zo da su aka dora akan mizani sai ya lubiya dukkan zunubi tunda manzo Allah ce sakila tali suna da nauyi mizani a cikin ma'auni rawahu shaykhani wannan hadisi bukhari da muslim suka rawace shi kullu muskirin dukkan abin da ya sa ma ya kamrin giya ne ba ba azumin ce kullu sharabin akara fa huwa haramu to tunda ya zama askara da mushir duk abu ɗaya askara fi'ili ne ya sa maye mushir shi kuma suna ne mai sa maye askara fi'ili ma ya sa maye mushir suna ne kamar muf'ilun mai aikatawa mai sa maye duk abin da yake sa maye kamun jiya ne kuma wai karkace sai ka sha kamu kusa nan ya zama haram yawa a fito an ga maka kullu ma askara kasiruhu fa qaliluhu haram duk abin da mai yawan sa an sha zai bugar ya sa maye to dan kadan din sa ma haramu wai ba sai an gugu ba wa kullu muskirin duk abin da yake sa maye haramu shan sa haramu wa inna ala llahi la'adan haqiqa wallahi akwai alkawari da Allah yayi liman sharibal muskira daga wanda ya sa abubuwan da yake sa maye Allah ya yi alkawari ga zatinsa an yaskiya sai ya shayar da mashayin mayen nan min tiratil khabali daga taɓannan na da gwalar jahannama shine a rage halin nari gumin yan wuta da ruwan ɗoyi da yake fitowa daga falzin mazinata yana zuwa ya taru kamar dai bayan gida ne da ake kashi da fitsari da wanka ruwan yana gangarowa ya zo ya taru a cikin lamu kwata ba ko ko ko a sokawo da kashin da aka yi da fitsarin da aka yi da dattin jinin haila da aka wanke da ruwan wanka ne datti duk ba yana zuwa ya taru a sokawo ba eh to a jahannama ba akwai irin wannan sokawo eh dattin da guba da mugunya da take fitowa daga farjin mazinata da kuma naman ‘yan wuta da yake zagonyewa, kullama na jidar juluduhu, babban lahun juludan gairaha, ‘yan wuta an halaka musu azaba naman zai rufe ya zagonye, ya kwarare shi ma zai ya taru a wannan kinatul khabar to wannan da gwala shi za a dinga ɗebowa mala'iku zabaniya suna tsula wa mashaya wanda suka sha giya ba su tuba ba har suka mutu Allah ya yi alkawari ya ce wa inna alallahi la ahadan hadda lamul kasani wa inna hakika la wallahi ahada akwai alkawari alallahi da Allah liman shariba muskirati ga wanda ya sha abubuwan maye an yaskiyahu sai ya shayar da shi min tinatul khabari daga taban nan na jahannama shine araki ahlin nar gumi ga dagwalo da yan wuta rawahu muslimun imam muslim ne ya rawaice shi an jabir daga jabir dan abdullah kullu musawwirin dukkan mai sassaka gunki dinari dan dan wuta ne yuz'adu lahu za a sanya masa da kulli surati da dukkan wani gunki daya sawwaraha da ya sassaka ta lafzan za a hula wannan gunkin rai gumaka a duniya ai ba su da rai to a lahira duk gumakan da ya sassaka a rayuwarsa kowanne za a busa masa rai wato azibuhu wannan gumakan za su dinga azabtar da shi fi jahannama a cikin jahannama gumakan za a busa musu rai kamar yan adam a sa su a wuta tare da wanda ya sassaka su kuma su dinga azabtar da shi tun da shi ya kawo su cikin wutar rawahu muslimin ali ibn abbas dama Allah ya ce antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum la hawariduna da ku da abin da kuke bautawa duka makamashin jahannama ne antum laha ku da su din wariduna ma tuzgowa ne laha ga jahannama rawahu muslim ali ibn abbas alhamdulillah sai ne sai fatiha fatiha da salatul fatih Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الربا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله